الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا الليتنين sha takwas ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da takwas ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam ci gaba da karatu bin da ya shafi kasuwanci daga littafin kifayatul awami fil buyu' wallafar al-ustaz الشيخ عبد الله gwandu rahimahullahu ta'ala wanda satin da ya wuce mun tsaya a baiti na hamsin da biyu wato mun kammala muƙaddima kenan a cikin darussa guda uku yau za mu tashi a farkon littafi kenan ko a farkon darasi akan alfaslul awwal fil usul wa hiya al-ardu wa mattasala biha min bina'in wa shajar wato baiti na hamsin da uku kenan shehu abdullahi ya ce والبيع جاز في الأصول مسجلا بكل لثمان وال بكل لثمان وآجال خلا بكل لثمان والآجال خلا ما فيه شرط ناكد ما يقصد أو ثمنا يخل فهو يفسد بيع الأصول بعضها بالكيل والبعض بالجذاف غير حل من باع أشجار من باع أشجارا من باع أشجارا من باع أشجارا أو أرضا أبرت فالزرع للبائع مع ما أثمرت إلا بشرط المس إلا بشرط المشتري لكي لكله وغير مأبور له بأصله ويشتري المأبور في الذي اشتهر قبل صلاحه بأرض وشجر خروج زرع أرضا التعبير خروج زرع أرضا التعبير وفي الثمار عقد عقد أو تذكير ثم الفصل الأول wannan shine fasali na farko a cikin wannan littafi fil usuli zai mana bayani akan al'usul a darasin da ya gabata baitin da muka kwana a kansa malam ya kawo mana nau'uka na wato abubuwan da ake iya saye ko inda suka shafi kuɗi abinda za ka bayar ka karɓi wani abu ya kasa mana cewa kashi biyar ne ya ce akwai al'usul akwai al'arot akwai ta'am akwai nakadan akwai alhayawan guda biyar to kowannensu zai yi mai nashi fasili na musamman to sai muna bayani ya ɗauki na farko shine usul ya ce abinda ake nufi da al'usul in ana magana kasuwanci da saye da sayarwa kaji an ce al'asul ko al'usul to abinda ake nufi wahiyar ardu ita ce ƙasa fili ko filoti wa mattasala biha da abinda ya sadu da ƙasat ko filin min bina'in na gini kaga gida ya shiga wa shajar ko bishiyoyi itatuwa kenan da ke cikin filin to duka in an haɗe su ana kiransu da al'usul so da haka fili shi karan kansa shi ɗaya ana kiransa da al'usul haka idan an yi gini a cikinsa an yi gidaje a ciki ana kira ne da al'usul haka kuma idan akwai itatuwa a ciki to da gonat da ko da abin da ke cikinta abin da ta kunsa duk al'usul ne saboda haka tun daga folotai gidaje filaye gonakai da ake noma to duk layin al'usulu suke to su za a yi magana yaya ake sayansu da kuma ƙa'idodin da shari'a ta ɗora to su ne za a yi bayani a kai don akwai sadda za ta ɗauro fili za ka sayi shi kaɗai akwai lokacin da za ta ɗauro a'a da filin da kuma ginin da ke ciki kammalallen gida kenan akwai lokacin da gona za ka sayi ba ciyawa akwai lokacin da kuma akwai ciyawa a ciki saboda haka za ka sai da gonar da ciyawar da ke ciki akwai lokacin da kuma a ba ka son fili kai ciyawa ɗaya kake su to duk za a yi bayani za ka yi ciniki da mai gona sai ya saida maka itatuwan da ke ciki kila na dabinai ne eh ko abubuwan da suka yi duk za a yi bayani insha Allah ta'ala to sai a shehu abdullahi ya ce walbai'u saye da sayarwa in an ce albai'u kamar yadda mun sha bayani aka yi ɗilaƙinsa to ya kunshi saye da sayarwa gaba ɗaya jaza mala ce ya halatta shar'an ta fuskar shari'a fil usuli akan abubuwan da ake kira al'usul gidaje da gonaki da filaye musjala bisa wawaitawa ma'ana babu wani ƙaidi duk yadda an haga dama hmm? yauwa duk yadda an haga dama to ana iya sayar da su ba laifi saboda haka a nan za ka iya bani fili ba komai a cikinsa eh? ni kuma in baka fili amma akwai gini a ciki akwai gida a ciki ya halatta zan iya baka gida kai kuma ka bani gona to shine ma'anan musjala to alayan abin da ya shahi al'usulu duk yadda an ka samu yarjejeniya tsakanin mai saye da mai sayarwa babu matsala shi yasa ya ce bi kulli lafmani da dukkanin wani nau'i da ake kira kuɗi to ya halatta a sai asalu da shi za ka iya ba da kuɗi wannan naira ka sai gona da ita za ka iya ba da haja kamar turame ko shaddodi ka sai gona da ita za ka iya ba da abin hawa kamar mota ko dabbobi raƙuma ko shanu ka sai gona da ita za ka iya ba da gona irin ta ka sai gona za ka iya ba da gida duk wani abu wanda ake kira saman to ya halatta ka bashe shi a baka gida ko a baka gona ko a baka fili ba komai to yana da kyau mu fahimci wannan ka'ida sannan wal ajali kuma kowane irin ajali an kasa za a yi kuɗi hannu ne ko za a yi da bashi ba laifi ka bani gonarka yanzu bayan wata ɗaya ni kuma in baka tawa ya halatta ko kuma a yi naƙadan eh ka bani takardar filinka ni kuma in baka takardar nawa fili to babu komi eh ko kuma a wani sai damin filinka amma ba zan baka kuɗi yanzu ba sai an yi albashi jaza ya halatta sai ce amma khala an samu at-tadmin abinda malama aro suke kira at-tadmin shine baiti ya kunshi ma'anar baitin da ke baya gare shi to shi ake kira at-tadmin aibi ne daga cikin uyubul kafiya khala ma fihi shartun sai ce banda khala din nan adatu ce min adawatul istisna banda ma fihi sharɗin abin da yake akwai sharaɗi a cikinsa na ƙidun kuma sharaɗin nan ya walwale ma yi kusa da abin da ake nufi ta fuskar shari'a mana abin da ake nufi da ciniki ko a shar'ance in ka sai abu shine ka samu cikakkiyar mallakar wannan abin da ka saya kuma ka samu damar amfani da wannan abin da ka saya to sai ya zan za ka sai gona ko za ka sai gida amma an sa wani sharaɗi wanda zai iya roshe wannan manufar to wannan cinikin bai halatta ba ko misali wani e abokin kai ce zan sai da ma gidana amma ban yadda ka zauna ciki ba to kaga wannan ya walwale ya walwale makasudi da me makasudin ka sai abu ya amfani ko kuma ya ce a'a wani zan sai da ma gidana ko gonata ko filina amma ban yadda ka yi kyauta da shi ba ko ban yadda ka sai da ma kowa ba kaza akwai ba su wannan wuta to wannan bai halatta ba to me ya amfanin sayin kenan ana ma amfanin ka sai abu shine ka samu cikakken mulki ga abu to yanzu wanga sharaɗi kaga ya ya walwalin manufar da shari'a ta sa eh na cewa ku samu tabadulin kaya wannan ya shigo hannun wane wannan ya fita daga hannun wane eh to an samu irin wannan sharaɗi to malamai sun ce wannan ciniki batil bata shaki au samanan yukhillu au ko kuma yukhillu ya lalata samanan kuɗi kuɗin da aka bayar to sun ce fahuwa yufsidu in haka ne to wannan abin da ya lalata kuɗin nan to ya lalata ciniki shi kuma suna ba da misali kamar wane ka saida min gidanka miliyan biyar amma zan baka miliyan uku Hmm? zan baka miliyan uku. To, anan malamai suka ce, yanzu an samu rudu, shin gidan miliyan biyar ne ka saida mai? Eh? Kenan ya biyo ka miliyan biyu? Ko kuwa a miliyan uku ne ya saida, ka saida abin nan aka yi cinikin gidan, sai zan miliyan biyu kila bashi ne. to wannan rudin da aka samu sai malamai suka ce bai halatta ba dole a yi matsaya in miliyan uku za a yi cinikin gida a yi in kuma miliyan biyu za a cinikinsa a yi cinikinsa in kuma miliyan biyar za a sayar to a yi ciniki miliyan biyar a san dai ga adadin yankakken kuɗi da aka sayi wannan filin ko wannan gidan daga aka yi haka babu rudi sannan kuma babu wata shubha kuma daga baya ba za a samu wani wani rikici ba ina fatar an gane yauwa to can da zamanin jahiliya su suna irin wannan siga din suna yin haka e wani ka saida min gidanka miliyan biyar an gane ko amma zan baka miliyan uku sai zan su miliyan biyu ko magana su ma ba a yi to sai daga ba sai a ta samun rikici musamman 'yan ɗayan mutu to kaga 'yan ɗayan ya mutu yanzu an samu mi an samu to kaga yanzu wannan cinikin kaga ya taɓa kuɗi da shi yasa malamai suka ce in an samu irin wannan siga to cinikin ya lalace a yanzu in dai miliyan uku za a ciniki to a rubuta rubuce wani eh ka saida min gidanka miliyan uku in miliyan biyu in miliyan biyar ɗin amma ka ce waya ya saida ma miliyan biyar amma ko miliyan uku za ka bashi kuma babu wani bayani dangane da sauran kuɗin shin su kana nuhin bashi na za ka bashi ko aro to sai su ki wannan bayani daga ba sai a yi tarkici to shine sai shari'a ta ce to irin wannan ciniki gudun samun matsala ma daga baya to amma lalata shi amma in babu irin wayannan sharuɗan ba laifi duk yadda aka sai saboda haka shi gona da gona ko gida da gida ba a sharɗanta sai an samu misilin bi misilin ba ba dole sai gidanka ya zamo irin nawa ba ba dole sai gonarka ta zamo irin tawa ba na ba ta gane a yana iya yiwa ma naka gidan ya fi nawa sai dai inda gidanka yake ni can nake da ra'ayi in zauna an fahimci wannan ko to wannan shi ne to sai ce bai'ul usuli ba'dhuha bil kaili wal ba'du bil juzafi ghairu hilli to anan a ce za a sayar da filaye ko gidaje ba'dhuha bil kaili sashen folotai ɗin an riga an auna su an san ko gaba nawa ne ko kafa nawa ne amma wal ba'du kuma sashe bil juzafi ba auna shi ba a san awansa ba to gairu hilli wannan bai halatta ba kila kana da gona ko babban fili kila fulutai guda fulot goma ne misali an san awon hudu daga cikinsu ko biyar amma biyar ba a san ko nawa na ba to anan bai halatta ka sai sai su gaba ɗaya ba ko dai a sayar da waɗanda aka auna aka san awonsu ko kuma a auna su gaba ɗai ko wani a san ƙafa nawa ne ko mita nawa ne to sa'an a yi ciniki a sayar na ba ta gane to shi ma irin wannan duk ana ana yin shi to shi yasa malamai suka ce a auna in dai haizan za a sai da wani sashe aunan ne to shi ma wanda ake son a haɗa shi da wannan a sayar gaba ɗaya to shi ma a auna shi mana me matsala ai ba matsala ko to shine bai'ul usuli sai da filaye ko gonakai ba'dhuha bil kaili a auna sashe wal ba'dhu sashe kuma bil juzafi yana nan tarshe ba tare da an auna ba to ghairu hilli eh wannan ba halatta bane a shari'a hmm? eh a auna ita ma ɗayan a auna ta kamar yadda aka auna waccan saboda gudun rikici da abin da shari'a ke kallo a kada ƙwaruwa ta shigo kar sai an ƙulla ciniki shi mai sai sai shi daga baya bayan auna sai ya ga yadda ya yi zaton wangara ba auna ba ashe bai kai haka nan ba kuma yana faruwa sai rikici ya ta shigo man ba a shijaran duk wanda ya sai da bishiyoyi ma'ana itatuwa kamar dabinai misali eh au ardan ko kuma ya sai da fili ko gona ko ƙasa wadda an auna ta aunan nata ubbirat kuma ‘ya'yan itatuwan ko kuma itatuwan dabinan da ke ciki an musu kilili ma'ana an ɗaura musu a wuri an gane? yawwa an ɗaura musu aure kana da lambu misali akwai da binai a ciki to sai wani ya zo ya ce maka yana son itatuwan gani banda asalin filin to sai zan koda ya yi magana kai kuma ka riga ka yi kilili ga ainihin itatuwan da ke ciki ko kuma a'a ya ce gonat yake so asalin kenan tare da itatuwan da ke ciki gaba ɗaya kenan sai zan kuma itatuwan ka riga kaya musu kilili sai aka yi ciniki to a nan sai shari'a ta ce fazzar'u shukar da ke cikin filin lilba'i ta wanda ya sai suwa ne sawawan itacen ka saida mai kaɗai in dai kayi musu kilili koko da gonat asalin gonat da ainihin itatuwan da ka riga ka musu kilili ka sai da mai to yanzu itatuwan naka ne abin nan ya'yan itatuwan naka ne sai ya jira su gama ya'ya'yan sun ne na ka ɗebe abinka to yanzu itace sun zamo nashi ko kuma gona da itace ta zamo nashi shi ne ce ma'ama asmarat tare da abin da ta fitar na wato ‘ya'yan itace kenan wato nan yana magana in an yi maganar asalin gonar da da ainihin ita abun nan kenan in gonar ɗaya an ka yi bayani an ka yi ciniki kai to in an riga an ɗaura musu aure to da itatuwan da 'ya'yan da suka yi to duka na wanda ya sai suwa ne illa bi sharɗin mushtari likullihi sai dai in shi wanda ya sayi tun wurin ciniki ya ce to wane zan sai fili zan sai lambun nan naka ko wannan gona taka amma shinkafar da ke ciki ko kuma abincin da kasa ko gero ko ma meye hadda shi gaba ɗaya yake son ya saya a gade ko sai zan kuma ka riga ka yi ta'abir to ana yanzu ba ka da komi ciki e, tunda tun farko shi mai sayan ya sa sharaɗi ya ce yana son gona da 'ya'yan itacen gaba ɗaya hmm? ya itace ya itace gaba ɗaya to wa gairu ma aburin amma fa itatuwan da ba a yi musu kilili ba na dabino bi aslihi tare da asalin gonar to lahu na shi wanda ya saye ne ko da akwai itace cikin gona ko cikin lambu amma ba a yi musu kilili ba ba a ɗaura musu aure ba itatuwa ne daban-daban akwai dabino akwai kaza akwai kaza akwai kaza to tun da baka ɗaura musu aure ba yanzu ko ba a sa sharaɗi ba ko ba a yi magana su ba yanzu itatuwa nan wanda ya saye ni ka yanzu kuɗi ɗaya an naka a sallame ka sai ka san inda ka yi wa ya shitaril ma'abura fillazi har a wata nuskar suna sa wa ya shitaral ma'aburu to mai saye ya halatta ya sai al ma'abura itatuwa waɗanda aka ɗaura musu aure ko aka yi musu kilili filla zishtahar gazance wanda ya shahara ƙabla salahihi kamin bayyanar ninar itatuwan amma haɓe ardin tare da filin ƙasa washajar da kuma itatuwan da ke cikin akwai itatuwa wannan shine zance wanda malamai suka ce wato ya shahara idan har za ka sai itatuwa waɗanda aka yi musu kilili to sharaɗi dole sai an haɗa da gonar sai an yi mi sai an haɗa da gonar in ba su ninansu ba ta bayyana ba kenan an gani saboda haka ya ɗora ma itatuwa aure amma kuma ‘ya'yansu ba su nuna ba. To yanzu shari'a ba ta yadda ka sai itatuwan su kaɗai ba, a sai dai ka haɗa da itatuwan da kuma gonar. Saboda abin da shari'a ta kalla, tun da ba su riga sun bayyana ba. Idan ka ce za ka sai su su kaɗai, to ai babu tabbacin itatuwan za su yi ‘ya'ya har su nuna lahiya lau. Don zai an samu hasara kenan ta waye. to gurin haka sai shari'a ta ce a tunda ba su bayyana ba ai ba su ninasu ba ta bayyana ba to bai halatta ka sai itatuwan sai dai a haɗa da gonat da itatuwan gaba ɗaya sai da mu kaga yanzu ko da dai an samu matsala ta da ma gona ta kace Allah zai sake kawo wani lokaci da za su ‘ya'ya sai ka ribatu da ‘ya'yan. sai ka ribatu da yaya amma in sun riga sun nina to wannan kuma ya halatta a saida maka su su kaɗai eh kana da lambu misali ga dabino ya nina ninasa ta bayyana da za ka yi sayan sai ka cire ‘ya'yanka ka yi gaba ba tare da an haɗa da asalin ƙasar ba to me ake nufi da atta'abiru domin itatuwa kala-kala ne akwai dabinai nashi kalar ɗauran aure daban akwai kuma sauran itatuwa wanda ba dabinai ba sannan akwai ciyawa misali irin gero masara shinkafa da sauransu su ma ne musu kilili to su ne za a yi bayanin sunan kowanne daga ciki sai ce huruju zar'in ardanit ta'biru to idan an samu shuka ta fito ardan bisa doron ƙasa to a ta'abiru wannan shine ɗaura auren wannan ciyawa idan ka yi shuka ga gona kassa dawa ko masara ko gero ko shinkafa aka yi ruwa sai suka fito ta yadda ko ina kake kana ganin ciyawar to shi kenan su an riga an ɗaura musu aure wannan bayyanar su shine ɗauran auren shine kilili ɗinsu so da haka in ka saida ma mutum gona ka yi shuka shinkafa kuma shinkafar ta fito ana ganin ta to yanzu da gonar da shinkafar da na gonar tashi ce amma shinkafar kai taka ce kai da ka sayar an gane in kuma bata fito ba yadda ya kamata to ta shi wanda ya sai gonar ne kai ba ka da komi to shi shine ta'abirin sauran ciyawa da sauransu wa fi simari ba abin da ya shafi ‘ya'yan itatuwa waɗanda ba da binai ba, kamar irin gwaba, lemu, aiba, mangoro, su kuma kilili ɗinsu aƙadun shi kuma ƙulli, haka laraba ke kiran shi aƙadun. Saboda fure suke in suka yi fure sai furen nasu ya kumbura, in ya kumbura sai ya fashe, in ya fashe sai ya tsuke, to wannan tsukewa ita ake kira da aƙadu. to da zaran furensu furen mangoro ya tsuke ya ɗaure shi kenan shi an riga an ɗaura mai aure saboda haka in ka sayar da gona akwai itatuwan da ba da binai ba sannan ba sauran wa'ancan da aka yi magana na shuka ba an gane to su ta'abiri ɗinsu kilili ɗinsu ɗaura ma mazan da matan aure shine sai furen ya gama kakkaɓewa ya tsuke to tsuke wasa shine ɗaura aure saboda haka in ka saida mai gona to yanzu kai ke da haƙƙin wannan abin ‘ya'yan saboda me sun riga sun yi ta'abiri ka shayar da su ruwa ka kula da su ka wahala shi shari'a ke kallo a mayin fure ɗaya na suka fara to yanzu na shi ne shi yadda abi ne autar kiru shi kuma da bino kilili ɗin shi ana kira mai ana kiransa ta zikiri shi ne a ɗebe hudar ta namijin da bino sai a barbaɗa mata mace haka suke yi to shi ana kira ne ta zikiri ake kiransa haka laraba ake kiransa to shi kuma shi ne kilili ɗinsa shi ne ɗaura aure na shi in ka je masu ta'ammuli da itatuwa duk za su yi ma ƙarin bayani man ba'a ardan wanda ya sayar da fili ko gona fihi ma'un amma cikin gonan nan akwai ruwa in ya ƙil sai ya zan wani lokaci ruwan na karamta sun mai zidu wani lokaci sai ya ƙaru ruwan kuma babban manufar da ta sa ka sai wannan gonar saboda ruwan amma sai zan ruwan ba su da wani bobit na cewa ga kimanin yawansu yau kana iya samun su da yawa gobe ka dawo ka ga sun ragu to bai uhu cinikin irin wannan gona laisa bai halatta ba tunda ba a san kimanin adadin gwargwadon ruwan nata ba tunda yau ya karu gobe ya ragu kina a iya kai wani lokacin da za a iya ma rasa ruwan sai dai in ya zama manufar da tassa kake son ka sai hilin ba ta ruwan bace to in ba ta ruwan bace babu komai amma in makasudin ka sai wannan gona ruwan da ake samu a ciki kila akwai marmaro ciki to amma marmaron yau ya karu gobe ya ragu yau ya karu gobe ya ragu to wannan haramun na a sai sai sai dai ko ka yi kyauta da shi ko ka ba su a aro ko ka ba su a haya amma ba a sai suwa saboda ruwansa ba ba iya lissafi yawan shi to can da suna yin haka kana da gona ba ka da ruwa amma makwabcinka kusa da kai kila shi yana da gona kuma akwai ruwa wuri to ya halatta ku yi magana da shi sai sai da mata shi don amfanin ruwan ba wai don ka ƙara ma gonarka yawa ba to amma sai zan ruwan da ke cikin gonar tashi shi makwabcin nan naka yau ya ƙaru gobe ya ragu ba ya da dawabiɗi ƙayyadaddi to wannan sai shari'a ta ce bai halatta ya sai da maka ba saboda kada cutuwa ta shiga ciki wajaza ya halatta fi bai iddiyari a cikin sayar da gidaje jam'u darin istasna shi mai saye mai sayar da gidan ko gidajen istasna ya togace sukuna biha zama a cikin gidajen ko gidan fi sanatin a cikin shekara wa adana ko ƙasa ga shekara ya zo ya ce alhaji sai damin gidanka ce to babu layi mu yi magana amma da sharaɗi ba zan hannanta ma gidan ba sai nan da shekara to ya halatta ko kuma abin da bai kai shekara ba wata ɗaya wata biyu wata uku amma dai malamai sun ce kar a sanya adadi sama ga shekara to wannan ba komai in shi mai sayan ya yarda shi kenan sai a yi ciniki sai ya ba kuɗinka kana nan cikin gida a rubuta in lokaci ya yi ka fita ka bar mai gida ne don ba gidan kana ba amma dai shari'a ta yi rangwame saboda yana yiwuwa lokacin baka da inda za ka zauna ko kuma wasu dalilai ko kuma kana da amma baka samu ka kammala ba ana iya samu wa bai'u aslin gaba jaza bis sifa a ru'uyatin taqaddamat aw ma'rifa to wa bai'u aslin sayar da gida ko fili ko gona gaba da taɓoyu ga mai saye jaza ya halatta gida kake son ka saye ko fili eh amma gidan nan bai nan a lokacin da ake magana amma fa bisifa an tsaya an yi ma taswirin siffa gidan kuma ka gane yanayin siffa gidan babu komi wani ina da gida kaduna ko kano kaji kaji kaji kaji yadda gidan yake ya suranta ma gidan da komai an fahimta kuma taswirin ya gamsar da kai to ya halatta a ciniki bisa ga wannan taswiri da ya ma babu komi an ru'uyatin taqaddamat ko kuma a ka taɓa ganin gidan amma an jima da an kai shekara ko biyu ko uku ko hudu ko biyar to kaga lokacin da aka ɗauka zai iya yiwa ya samu canji sai ka ce to gidan na eh na gan shi lokaci kaza da kaza da kaza yana nan haka babu wani abu da ya shige ce babu wani abu to shikenan mu yi ci an ma riba ko kuma a dama dai ka san gidan to shikenan yanzu ciniki ɗaya za a yi eh jirgi ɗaya za a yi abin nan kuma walau bi sharɗin na ƙari fi ma shuhira ko da ko an sanya sharaɗin kuɗi hannu to duk ya halatta fi ma shuhira a cikin zance wanda an ka shahara shi ma'ana shi ne mashhuri a cikin zantuka na malaman marhaba da aka samu ko da wai ba bashi ba ne kuɗi hannu ne yanzu yanzu aka bayar duk da kuma yanzu gonat ko filin ko gidan baka gan shi ba a yanzu da ake magana amma dai an samu ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ko ai ma bayanin sifashi ko kuma ka taɓa ganin gidan amma ta kaddama gani ne wanda ya gabata an ɗan ja lokaci ko kuma a kasan gidan to ba dole sai bashi ba ko da an ce kuɗi hannu ko da ce to kuɗi fa hannu ba to ya halatta sai da akwai malaman da suka ce bai halatta ba sai dai a yi bashi ba ne in bashi in ka je daga baya ka ga cewa gidan ya samu canji to kaga sai ciniki yawa abin nan eh kana da zabi to amma dai malamai sun ce a babu komai tunda alamu ya nuna ai ka aminta da shi duk wanda zaka sai irin wannan kayan hannunsa ai ka aminta da shi ko kuma bi aqadihi da zaran an kulla wannan cinikin manishtara wanda ya saye ya zama nuhu ta an samu hasara shi ke lamuni ba wanda ya sai lamai ba misali kun yi ciniki an yi komai bayan sati guda sai ka shiga mota zuwa kano ko kaduna don ka je ka ko da ka je gidan ayi ruwan sama ya roshi kai kai hasara kai da kasa muddin ne malamai sun ce an samu tabbacin cewa gidan ya roshe bayan kulla wannan cinikin ba kame a kulla ba sai dai inda ka je kai bincike kan bincike mutane wane da Allah gidan ga yoshi ya samu matsala sai aka faɗa ma lokaci sai ka gano cewa lokacin ma kamin ma ku yi ciniki to wannan wanda ya sayar shi zai hasara shi zai hasara في الأصل قط رهن المبيع بالثمن يجوز عند بائع أو مؤتمن to fil asli ga wata ƙa'ida mai mahimmanci wadda ana yawan samun kuskure a cikin ta yanzu mala ya ce fil asli a cikin gona ko gida ko fili kat shi kadai adda wannan hukunci da za mu faɗa duk abin da ba a salo ba to bai halatta a yi wannan ciniki da za a faɗa a kansa ba kaga abinci ya shiga haja ta shiga da sauran abubuwa shi ne ce rahanul mabi'i a bayar da jinginar abin da aka saya bisaman da kuɗin da aka sai shi inda ba gun wanda shi ya sai da wannan gidan ko wannan filin to ya juzu ya halatta au mu'taman ko a ba wani mutum wanda dukkan amince masa abin da ake nufi a nan e wani e ka saida min gidanka kan kaza sai ku yi ciniki sai ku yi ittifaki kan wani kimani sai ce ya saida maka sai ka ce to amma ka riƙe gidan daga baya nan in an kai albashi ko nan da wata biyu zan kawo ma kuɗi musa na ya haka ko to duk abin da ba gida ba ba fili ba ba gona ba in an kai irin wannan cinikin an yi haramu so da haka baka zuwa ka sai waya ga mai waya ka ce to ya riƙe bayan kwana uku za ka kawo mai kuɗi ka amsa hannun haramun ne bai halatta ba ko ka je ka sai shadda ko atamfa ko ma me in dai shi ba asalo ba ne to ba a yin haka ba ka da kuɗi alaje to cinikin na a bar shi wari sai in ka dawo sai a ƙulla ba a ma ƙulla ciniki ba a ba za a kulla shi ba saboda abin da shari'a ke kallo ana iya yin cinikin nan bayan ya daga kila barawo ya zo ya sace kayan nan to kayan wa an ka sata ko kuma ya samu wani illa to ga ƙa'ida shi wanda ya saye shi zai zamani to amma ba zai yarda ba cewa zai yi ba zai yarda ba dama ba na kwarai na dama mugun abu na ka sai da mai to gudun wannan sai shari'a ta ce karayi in dai bai da kuɗi to a bar cinikin ya je in ya haɗa kuɗi ne ya zo a saida mai ko shadda ko turmi ko mashin ko menene sai zo a ƙulla ciniki ko kuma kai mai sayarwa ka saida mai bashi sai ya je da kayan amma a bar ma kayan kai to haza la ya juzu haza la ya juzu abin da ya sa shi gida kaga ai ba a sata gida ba a gane ba mabara na zuwa ya tallabi gida ko fili to shi irin wancan abin bai cika aukuwa gare su ba shi yasa shari'a ta ce ya halatta shi yana iya riƙe gidan shi wanda ya sayar har zuwa wani kwanaki da sun ka yi ittifaki idan ya kawo mai kuɗi sai ya karɓi gidan shi saboda gida ba a cika samun wata matsala gare shi ba shi ma malamai sun ce ka a sa lokaci mai tsawo amma sauran kayayyaki to ɗayan biyu ne ko dai a fasa cinikin in bai da kuɗi ya je sai ya abin nan ya haɗa kuɗi ko kuma kai ka sai da mai bashi ya je da kayan in ka aminta da shi in kuma baka aminta da shi ba shi kenan alhaji kuna yin irin wannan ko to bai halatta ba au mutulakan wasu kuma malamai sun ce a'a to a nan can ita gona ana iya barinta gare ka kai da ka sayar in kuma ya ce a bai yadda ba to sai a nemi wanda da kai da shi duk aminta da shi sai ka ce wane na sai da mawa ne gidana ko filina amma mun aminta kai ka riƙe filin duk sanda ya kawo min kuɗi sai ka hannanta masa fili to sai suka ce au mutulakan wasu malamai suka ce ko kuma a'a mutulakan dai ko ba asalu ba ya halatta a yi amma inda aminin kayan a ɗauke su a kai su wajen amintacce ba a barin su wurin wanda ya sai da su an gane kenan ko da haja ce bisa ga wannan kauli ya halatta a kulla ciniki zuwa bayan wata ɗaya in an yi albashi ya kawo kuɗi amma kayan a ɗauke su a ba wani amini wanda kai mai kayan ka aminta da shi shi ma da ya sai kayan ya aminta da shi sanda ya kawo ma kuɗi to sai wancan aminin ya hannanta masa wannan kayan kuɗi amma kai kai da ka sai suwa duk amana ka to shari'a ba ta yadda ka riƙe kayan ba ba ta yadda kuna fahimta wannan ƙauli ne na biyu amma wasu malamai sun ce a'a in dai ba asalo ba to mu ba mu yadda ba mu ba mu yadda ba to amma dai zancen da ya fi inganci in an samu amini ba laifi ana iya bashi kayan in waya ce a bashi in mashin ne a bashi in eh, kaya ne sutura ta sawa a bashi sai a haɗa maito ga lokacin da aka sa zai kawo kuɗi in ya kawo a bashi in bai kawo ba kuma shi kenan ciniki ya rushe sai a maida ma kayanka amma kai ka kariki mm. waltazam hudata ma ba a wakilun ma'ulim to wannan wakili ne wakili ne an ka aika kile zai sai da kaya amma ma'ulim shi wanda zai sai kayan gare shi kuma bai san cewa shi wakili ba ne kayan ba nashi ba ne na wani ne ya turo shi kasuwa ya sayar in ya sai suwa ya kai mai kuɗi an gani to idan an ka samu matsala to shi ne mala ya ce walta zam'a hudata ma ba ya ɗauki nauyin biyan kayan nan da an ka samu matsala shi wannan wakili ba wanda ya bashi kaya ba sai dai an san cewa a dama wakili ne dama dama wakili ne misali a gonar da an kai magana wani ya bashi gona kila dillali ne ya ce wa ne ya ga gona ta in ka samu mai sai ka sai suwa ya kuma sai ka haɗu da shi kuma bai nuna ma cewa gonan nan ba tashi ta ba kuma baka gano cewa shi wakili ba ne to sai aka yi ciniki kacce mai to allah da an yi albashi za ka kawo kuɗi to sai allah ya ƙaddari aka yi ruwa sai gebe ya biyo gona duk ya lalata gonar to shi zai ɗauka hasara shi dillali a gane sai an san cewa su masu saye ko mai saye ya san cewa a dama ba nashi ba ne tun da dama kai ka san wakili ne to zai an samu matsala nauyin abin bai bisa gare shi sai dai a koba ga mai asalin mai asalin kayan to shi ne abin da ake magana a kai to shi yasa in mutum ya baka kaya ba naka ba ne za ka sayar to ka yi bayani ce to wane eh wakili ne ana wakilul ba'i turo ne an kai ka yi bayani kakka ɓoye saboda gudun irin wannan matsala da za ta iya faruwa to wannan shine ƙarshen fasali yan za mu kwana insha Allah wani sati sai a tashi al'urut وسائر سائر السلع في العروض في العروض وسائر السلع ai magana kan haja tufafi da sauran kaya to abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته